قرية أمرنا متر فيها أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا صدق الله العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan masallaci na babban malaminmu a cikin wannan jaha jihar kaduna masallaci mai tarihi sultan bello a daidai wannan lokaci mai albarka yan uwa kowa ya natu ya ji abin da za a faɗa a daidai wannan lokaci wanda lokutan ba su da yawa muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kaddare shigowar manya-manyan maluma cikin wannan jihar-jihar kaduna yau an yi wani babban taro wanda ya hada kusan malamai na kowane yanki a faɗin najeriya domin haɗin kan al'umma tabbatar da suna manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da neman sulhu da neman zaman lafiya a cikin ƙasa tamu Najeriya muna fata wannan taro da aka yi Allah sanya mushi albarka bisa ga munasabar wannan taro shugaba ya ba da umarni kar a bar mutane su watse a ɗan ƙara musu wani bayanai wadda zai gamsar da su domin guzurinsu ya yawa wanda za su yi sa gida da shi to wannan shugabanci na shugaba Dr. imam abdullahi balalau muna roƙon allah allah ya ƙara mushi albarka cikin wannan shugabanci ‘yan uwa babu lokaci da yawa maganar da za mu yi ɗan kaɗan ne kan san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. ‘Yan uwa mu sani ba a yi wani halitta kamar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba, kuma ba za a ƙara yi wani halitta kamar manzan Allah ba, ta fuskar kamala, ta fuskar daraja, ta fuskar ɗaukaka wajen Allah da ma duk duniya. Du musulman da ya tuhumce ka da baka kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokarin fitar da kai ne a musulunci wanda san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya ne daga cikin rukunai na mutum ya zama musulmi domin za ka ce ashadu Allah ilaha illallah sai ka ce wa ashadu anna muhammadar rasulullah tabbacin cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to kasancewar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne a daidai wannan gaba ƙur'ani ya fito mana da falalar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hadisai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sun fito mana da falala na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan muka lura jerin annabawa da Allah ya turo cikin alƙur'ani su ashirin da biyar da waɗanda Allah bai ambaci sunansu ba wanda ba wanda ya san adadinsu ba Allah ba cikinsu duka Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin ƙur'ani Allah ya kira dukkan annabawa da sunansu amma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda girmamawa da karramawa da kambamawa da daraja da Allah ya bashi baya kiran manzan Allah kai tsaye da sunan shi malamai suka ce wannan wani daraja ne da Allah ya ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in ka ji Allah zai kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ka jance ya ayyuhar rasulu Allah ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas ko ka ji Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah lak ko ka ji Allah ya ce ya ayyuhal muzammil kumin laila illa kalila ko gaji Allah ya ce ya yi wal muddathir kum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir malamai suka ce wannan na nuna mana cewa Allah subhanahu wataala wajen girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda a kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi karan kanshi Allah da sunan shi ya Muhammadu saboda akwai rashin girmamawa akwai rashin darajanta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma an kabibi sauran annabawa suna da daraja a wajen Allah suna da girma a wajen Allah suna da muhimmanci a wajen Allah amma dukkan annabawa darajar da Allah ya basu annabi sallallahu alaihi wasallam ya dara su daraja a wajen Allah da Allah ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd yace minhum man kallama Allah Allah yace waɗancan manzanni Allah yace mun fifita waɗansu su akan waɗansu su faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah cikin sa akwai wanda yayi magana da Allah shine Annabi Musa alayhi salam amma Allah in ya tashi kira kai tsaye zai kira zai ce ya Musa inni ana Allah fakhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa magana mahallu shahid anan Allah ya kira da annabi Musa da sunan ya Musa amma da aka zo gun manzon Allah sai aka ce ya ayyuhar rasulu sai aka ce ya ayyuhal muzammil sai aka ce ya ayyuhal muddathir sai aka ce ya ayyuhan nabiyyu duk da annabi Musa shi ma rasul ne annabi Musa shi ma nabi ne amma Allah ce ya Musa inni anallah maluma suka ce idan muka dubi jerin annabawa cikin alkur'ani da Allah yake kiransu da sunansu suna da yawa ya shu'aibu annabi ya kira Allah ya kira annabi shu'aib Allah ya kira annabi hud Allah ya kira annabi salih Allah ya kira annabi isa Allah ya kira annabi adam ya adam uskun anta wa zaujukal jannata misalai sun fito kowa ya gane cewa a gujin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana da daraja fiye da sauran annabawa to yan uwa musulmi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyar musulmi dole ne maluma suna sharruɗa ko suna sanya wani sharaɗi na san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan ka dubi cikin alkur'ani aran mu Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Allah madaukakin sarki yace kul ka ce da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni inda gaske kuna san Allah Allah ya sa sharadi yace fattabi'uni ku bi ni ana mai da damiri ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullah Allah zai kaunace ku Allah zai so akwai fikihu da yawa cikin wannan gabar domin Allah ya ce ka ce da su in har Allah kuke so ku bi ni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim duk mai rayawa yana san Allah yana san alqur'ani anan akwai kalubale akan shi baka ma yadda da qur'ani ba ka makaranta alƙur'ani ƙur'ani ya zama ƙur'ani sai ka bi abin da manzan Allah ya zo da shi sai ka so manzan Allah kuma an yi ittifaki wannan shi ne duk wani fassara da mutum zai wannan aya sai ka ƙaunaci manzan Allah sannan kama nuna cewa kai kana san alƙur'ani san alƙur'ani shi ne san manzan Allah ashe 'yan ƙalakato da suke cewa ba su kaunar hadisi ko ba su kaunar buhari da musulun ko ba su kaunar duk abin da ya zo daga wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duk mutumin da ya mai da wani martani ga abin da annabi ya zo da shi to ya mai da martani ne ga abin da Allah ya zo da shi domin yana daga cikin babban sharaɗi na san Allah da san alkur'ani shi ne bin manzan Allah duk mutumin da ya ci shi ƙur'ani zalla yake bi kamar 'yan ƙalaka to ko 'yan tatsi ne to sun bar babban ka'ida nuna cewa kana kaunar Allah ko Qur'ani shine bin manzon Allah Allah ya ce ka ce da su in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim wannan ka'ida ce san Allah bai tabbatuwa san Qur'ani bai tabbatuwa sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka bi abinda manzon Allah ya zo da shi alamomi da yake nuna san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kaɗan daga ciki saboda ƙarancin lokaci mutum ya tabbatar da bin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin abin da manzan Allah ya zo da shi saboda Allah ya ce wati'u Allah wa wati'ur rasul wa ati'u Allah wa ati'ur rasul فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين الله ملوك كنسكية واطيع الله واطيع الرسول daga cikin alaman san manzon Allah shine mutum ya nuna yana kaunar abin da manzon Allah ya zo da shi kuma yana bin abin da manzon Allah ya ci ayi da zaran baka bin abin da manzan Allah ya zo da shi kuma kana kyamar abin da manzan Allah ya zo da shi alama ne na baka san manzan Allah ko ka ce kana san manzan Allah alamar shine bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa Allah wa atiur rasul duk da karancin lokaci alama na biyu shine yadda da addu'a ko salati wanda ya fito daga baki mai tsarki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tare da ajiye dukkan wani abin da ba daga bakin manzan Allah ya fito ba wannan yana nuna wa kana son manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi yasa manzan Allah ya ce ku yawaita yi min salati ku yawaita yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam salati to mahallu shahid wani irin salati wanda manzan ya zo da shi ko kuma wanda wani manzan ya zo da shi da daren kariki wani salati da ba manzan Allah ne zo da shi ba alamu sun nuna cewa baka kaunar manzan Allah inda kana kaunar manzan Allah da abinda manzan Allah ya zo da shi na salati da addu'o'i shi za ka gaɗa domin ka bauta wa Allah da shi domin ka nemi kusanci zuwa ga Allah saboda aka yi wa musulmi alamomi da yake nuna san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne san iyalan gidan manzan Allah san matan manzan Allah son sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam san alayen gidan manzan Allah sallallahu ta'ala Alaihi wasallam musamman matan manzan Allah duk da babu lokaci da zaran kaji mutum yana kushe ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to wannan alama ne ne kin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam muna roƙon Allah Allah ya tabbatar da mu kan san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya aza mu kan san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duk wata bid'a da kurafat da ake jingina wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam muna roƙon ya Allah ka kore shi daga manzan Allah kuma ka fitar da shi daga cikin zuciyarmu ya Ubangiji Allah a nan zan dakata saboda karancin lokaci abinda na faɗa daidai Allah ba mu ladashi wanda dai kuskure Allah shafe mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Gambo Kyari Maiduguri kenan Allah madaukakin sarki ya saka maka da alkhairi da wannan nasiha mai tsada malam yana cikin gabatar da nasiha sai ga maluman mu sun shigo jeri jeri zan dan ambata mana waɗanda suka sake shigowa yanzu kafin mu ci gaba dan abin sai abin da aka gani ina jin shugaba ya shigo da bakin malamai sama da malami sittin da wani abu a cikin garin kaduna chef gamba kyari kamar yadda na ce yana cikin yana cikin gabatar da wa'azi sai ga shigowar babban sakataren wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna na kasa mahaddacin alkur'ani mai girma fadilatu sheikh dr muhammad kabir haruna gombe dakta muna maka barka da shigowa wannan jami'a ta Sheikh Abubakar Muhammad Gumi akwai barista lauya masanin dokokin kasa lauya kasan Allah mataimakin shugaban majalisar malamai na kasa barista Ibrahim Sabu'u Jibiya mai girma barista muna maka barka da shigowa can kusa da shi na hango wani mai gida biyu amma dai na lura ya riga ya sallama wato malam abdulmutallib gusau kano amma dai kaga yawwa kano malam abdulmutallib kano masha Allah ga shehin malami can shugaban majalisar malamai na jihar filato malami mai daɗin suna sheikh khalid Othman khalid jos kusa da shi akwai wani malami dan sunkuru wani wani gayanan dai wato shehin malami malam ibrahim adam kasuwar bacci ga can shi ma na hange shi malam ibrahim muna maka barka da shigowa a cikin tawagar shugaba na hango ɗaya daga cikin dakatiranmu wato dr kabiru adam gora daga jihar taraba na hango shugaban majalisa alaramomi na nan jihar kaduna alarama salisu unguwar kanawa na hango a lauya masanin dokokin ƙasa mahaddacin alkur'ani mai girma barista ishaka adam daga kano na hango shehin malami malan kasan allah maganin yan bid'a na hangan shi yayi haka yayi tsaf abinda yake jira a ce a miƙo littafi ka san shi ba abinda ma lawan ke mai daɗi irin a ce a miƙo littafi wallahi sai ka ga jiki shi har rawa yake to ma lawan mu dai ba za mu miƙo maka littafi ba a nan amma dai za ka ji saƙon shugaba akwai shehin malami malam khamis nasidi daga kano akwai shehin malami malam yahaya mai mota akwai shehin malami malam anas idris daga kano akwai malam adam abdullahi daga kano da sauran maluma suna nan waɗanda za ku ji su ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala bari in yi amfani da wannan dama in kira mai wa'azi na gaba shine shehin malami sheikh lawan abubakar shu'aibu daga kano daga cikin manya-manyan shugabanni na wannan kungiya ga organizing secretary national organizing secretary na wannan kungiya mai albarka ta ƙasa wato injiniya salisu muhammad daga gombe shugaban kungiya na jihar gombe shugaba muna maka barka da shigowa mallawan bismillah tare da shi akwai alarama yusuf dabai mai sittin alarama yusuf dabai mai sittin ka zo ka karanta wasu ayoyi daga alkur'ani kafin zaunawa mala